إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum ya jama'atar musulmi gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗurinmu a markaz ahalus sunna da jama'a wanda ke gwada karkada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba biyar ga wata na safar hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da 30 ga watan 7 2025 insha Allah yau za mu yi darasi na hamsin a cikin littafin riyadu salihin darasi na hamsin insha Allah muna dai cikin babi na biral walidain wasilatul arham wasilatul rahim babi na biyayya ko kyautata ma uwaye da magana na sadar da zumunta za mu tashi hadisin anas wanda na ƙarshen hadinsa wa anu ko? wa anu anas ne ba mu labari cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce mai so a yalwata mai arzikin shi a jinkirta mai ajalin shi kwanakin shi ya sadar da zumunta shi shine ya ce wa anhu kenan daga Anas radiyallahu anhu qal kana Abu Talha akthar al-ansar bil madinati ma'lam min min nahl wa kana ahabbu amwalihi ilayhi bayraha wa kanat mustaqbalat al-masjid wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyib فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون إلى آخر الآية قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله تعالى فدعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ بخ بخ بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله وسلم فقسمها أبو طلحة في أقاربه وابن عمه متفق عليه ita sabaka bayan alfazi fi babul infaq na abin da yake ruwaya da daman karanta kusa irin ta ana suke bar labari yace Abu Talha gana ya san shi ne mijin baban shi ko baban shi bane ba shi rike shi ne Abu Talha iya daga cikin akfal amsar bil madinati malamin nahal ya yi kowa yawan dukiya ta dabino a madina ya yi kowa yawan dabino dukiya ta dabino ya yi kowa yawan ta a madina kuma kenan iya da garake a cikin garaken nashi wa kana ahabbu amwali ilay bayarha wadda ya so bayarha sunan garkan ne ya ce wa kanat mustaqbilatul masjid ita wannan garka bayarha tana huskantar masallacin madina kinan ga ita ga ta ga masallaci ita tana huskantar masallaci وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب كما ganin kusantar masallaci kuma ga ta kyakkyawa ce ga ruwa mai daɗi a ciki manzana sallallahu alaihi wasallam yakan shiga wannan garka saboda ya sha wannan ruwa nata mai daɗi suna kai wani wurare wanda suna da ruwa mai zartsi mai gishir kanwa kanwa to yake za a samu wuri mai daɗi to tana da ruwa kenan mai daɗi wanda ba mai kaman kanwa ba karkata shi falamma nazalat hadhihi al-aya da wannan aya ta sabko ta lan tanalu al-birra hatta tunfiqu ma tuhibbun ba kwa samun shiga layin albirr al-abrar diya na kwarai masu shiga matsayin albirr sai kun ciyar daga abin da kuke so jin wannan aya Abu Talha ayakace sai kama abu talha ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam abu talha sai tashi yace wajen manzon sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu inna Allah tabaaraka wa ta'ala Allah mai girma da buwaya yace ko yana cewa lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu birra ba tsayin wannan na kiwansa kyautatawa wannan matsayin albirr sai kun ciyas daga abin da kuke so to Allah ya wannan magana ni kuma wa inna ahabba mali ilayya bayarha to ni dukiya da na so a cikin dukiya ta ce bayarha don haka wannan dukiya daga yau wa innaha sadaqatu lillahi ta'ala daga yau wannan dukiya tana matsayin sadaka don Allah أرجو برها وذخرها عند الله تعالى نايحكا إنا فاتر لا دنتا كيوتتا وتدا لا دنتا ساكمكم تدزا أباني أوجان الله عند الله تعالى فدعها يا رسول الله حيث أراك الله يا من الله السلام ka ajiye wannan ka sanya wannan dukiya inda Allah ya wada maka tun da kaga ya dace kuna aje ta dai daga yau ta koma saraka billahi ta'ala fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bakhin kaman ta kai kaman kaman abu ne girma abu bakhin ka kawani zalika malu rabi wannan ita ce dukiya mai riba babbar riba ce annabi ya ce zalika malu rabi yace wa qad sami'tu ma qult naji abinda ka faɗa abu tsala wa inni arja wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin ina ga abinda ya dace ka sanya ta ko ka raba ta cikin danginka na kusa ga ladan zumunci ga ladan sadaka kenan jin haka faqala abu talha afa'alu ya rasulullah an kare haka yanzu zai haka ya rasu ya manzan Allah sallallahu faqasamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammi Abu Talha ya raba wannan dukiya am dangin shi na kusa da ɗiyan ƴan uwan shi mana ɗiyan amomin shi mana kamar kuzankin shi wanda suke ɗiyan maza biyu misali ko ɗiyan maza biyu suna bani ammi kenan ya rabawa na kusa da ƴan uwa kuma da ɗiyan ƴan uwa nan ya kana ruwaya cewa magana ta a can ya kashi cikin infaqal jayyid ko nan kuma kashi cikin birma na cikin zumunci kyautata zumuntaka aka gana annabi ya bashi dama raba dangi shine din ka ruwaya kenan akwai kyautata sadar da zumunta ya haraba su in wani abu mutum ya ga kamar abu ne wanda ko a yanzu bai wa kullum aiki na imani ana yin shi a kowane lokaci don gaba baka iya baka cabe yi wanzu kaji abin da kai zaɓa ka bada misali akwai misali misali a wannan zamanin wani kone abu da ake gabe wa kuma yi wa kana a duniya wannan duniya musulmi duk mai labarin wannan mai kuɗi na saudiya wannan araji wanda araji araji ya ce kamar tatsiniya kuma abin yawa ka tabbata yawa kana raji da wanda yake saudiya dai bankuna na saudiya na canji kaga araji yanzu araji araji mai kudi ne kwarai a saudiya ma ba nan ba wannan bawan allah kurin rannan sai ce iya da kwasai da fami duk dangi shi da iya da ɗiyan uwa za a kwamsai da fami za a yi taro na 'yan gida kowa duk da suka yamo shi ne da ɗiya da 'yan uwa aka taru kowa zo kasan da man bada bada zuyi kasan an ce da dala kowa zo tun da an ce ya san wanda ya kira da haka yana bada za a rage duka dangi suka zo suka zamna ya ce kowa ɗauki takarda amma kowa takarda kowa ya hudu bukatar shi a waje na me yake so ni in mushi ni ne wani dan wani ina so a mun kaza ko mota ko gida ko kaza dai ka hudu abin da ke so kuma bai kebance ba ka hudu abin da ke so ko da abin da ke so a waje na mushi ta tsira da yanwa kowa ya cika ya cika kowa ya cika a cika takardun shi aka cika aka ba shi takardu shikenan wannan takardu da aka bashi kowa abin da ya rubuta ba abin da ya rage mishi kowa abin da ya rubuta ba abin da ya rage mishi don zama aka yi na biyu kowa abin da ya rubuta an bashi ce daga yau duk abin da yake na raji an ce da yawan kyauta abin da ya saura kudi babban da kadarori a zace gidaje sauransu na bankuna kudi jin zurutu da ya saura transanki miliyar ba naira balle sefa ba sefa ba balle naira riyal riyal kana ce milirkin nijar biye ci ta maci miliyar ta maci dubu su dubu ko miliyan dubu ita nan riyal ne miliyan dubu ba balle ma magana naira dama to wannan hedi ya bar transankin miliyar kudi gangariya ya ce daga yau wannan kudin sun koma na Allah gidan da yake ciki da motar shi ta hawa da abin shi na rayuwa daidai abin shi ya ce ɗiyan shi masu aiki duk wanda yake aiki cikin wannan ma'aikacin shi gaba ɗaya ma'aikata ne za a biya su a wata bakin rabon su kenan ya sa wannan malamin ina ga wannan Allah cikin malamai na saudiya ya ce najirin na najirin ya ce shi ne deji mana deji shi wannan bankin tana hannun shi duk kudin wannan duke gaba ɗaya wannan malamin shi ne deji duk abin da ya ga za a yi na Allah kurin a yi so sitan gaba daya shi ya yin yanzu yasa wannan malami ya zaman DJ ke wannan sitan gaba daya shi da abin da za a yi na ci gabanta na ginin makaranta ne abin marayu ne din dai aikin addini shi ya wuta da cikin ta kare ta koma ta Allah sai ka ce wani abu ne wanda ya kaga ya kuma aka ce ban shekara biyu Allah mai cikawa ban shekara biyu Allah mai cikawa bayan abu dan ne da da ina labarin wasu malaman Najeriya akwai malamin Saudi Saudiya kuma malami ne da kashi daga mu tabbas haka ne shi sai magana ba abin da ba na tabbas yawa kana da na kama na ji labarin haka malaman Najeriya suna ba labarin wasu malamai a a tabbas ne shi wani malamin Saudiya ne dan Saudiya ne yake ga mu tabbas abin yawa kana ka kenan na abin aikin alli kullum akwai masu karin abu araji da kaji kaga ga araji araji sunan banki na shi ne sunan shi araji a rajihi idan bana masu kamfanin su ya dauki alhazan nijar su aka ba kwantarakin kamfanin rajihi su aka ba kwantarakin nijar kan hasa a rajihi to akwai wurin canji suna da zaka akwai abu suna aiki kuma da abin da aka samu riba ce kurin ta aikin addini ta aikin allah kurin allah yi a takashe dai wannan su ne a kenan gagana abu ne wanda akwai abu da bai abu da bai wa ɗan misali guda a nijar kuma a nijar kuma ba saudiya ba wannan bawan allah cikin yan uwa a nijar allah ba shi dukiya cikin hada suna ne kuma shi shi ma abin da ya ba taɓa shi a nijar ba tun da ake a nijar ya kusa tahiya biyan lahiya sai cikin yan uwa malamin suke tare da suna suke tare da shi malaman suna wani makarabin shi mai shawara a san mahiyawa an san rayuwar mata yau da kudi yin mutu da mahiyawa ɗaya masu kudi mahiyawa ɗaya masu kudi suna kyaman abin da uwan suke na rabin duniya kamar suka suna musu asara ne an ka bada kuɗi mai yawa sai kamar kame asara ne kamar ka rage mai haka suke ji da yawa da yawa masu kuɗi wallahi da yawa ga su son sai ka kuma musan kun kana alama sai kamar kuna kuna musu asara dukiya ne har da yawa in ban da Allah ya taimako ba ba ta gaba da amma mafi yawa da masu kuɗi bisan uban sai kashi kuɗi akan abu daban to shi ma in suna tsoron ɗaya na shi kwasa samun haka nan ya ce alhaji ya kamata ka yi wasiya ga danyinka tabbata sai in mutu ba wani abu zai ya ce za a yi mala malami ba ɗaya masu tara shi siriga mu ko baki baki siriga baki baki siriga mu ba labari ba a takarda ya zo ya yi wasiya duk wanda suke ciki ɗaya da ɗaya maza biyu duk da kusa kusa cewa Allah malam wasiyar da ba a yi ba mutum wasiya ƙasa da miliyon 200 ba dai san miliyon dai san miliyon wata makwashe take saidawa Allah hekta ta duniya dai san miliyon duk wanda yawa ba wanda akwai suka ciki ɗaya suka guda ta sanar mai wasiya sun san miliyon ba abu ne tabbas sun san miliyon mai wasiya ana shi suke ciki daya san ka san miliyan 500 ta nijar wannan nashi ne wani miliyan 200 wani miliyan 300 duka dai aka ya kare ce akwai wata jikashi dan ya rasu uban ya dan nashi ya rasu a yaji kamance da wanci irin shi karamin hanya ce gaskiya ta fara ma ta kai ma shiga bakwai ba ta fara ba ita ma ka yanka mata ɗaruruwanta kasan kowa ne ne kusan shi alhaji ma da sanin yare yi ma da sanin yare sanin yare ba eh shi ne an je wa'azi iya raba abinci iya fi abinci ina ne wani bai da ku iya hidima shi ke hidima ta abinci sai alaran ma hijibi gidan da a lokacin a yi ma ba mu gidan shiga da nashi gidan shiga ba mu gidan shiga da nashi ba ka haini ba daga baya ba gidan shiga da na rayuwa ba mu gidan shi a yi sai man Allah ma diba ka ce kai an ya kuma wannan ya zai tare mutuwa to ya ya kusa shi aka ce Allah rama wannan da kake magana ya baka tuho shi ne wace haba mana da tsohon da ta ga Allah ba ce kai Allah wannan wani baka yake zama tuwon shi ne mai gidan wace to wallahi wallahi abin wanda ke tabbata ya kace kamar abai wa haka ne Allah ba shi dukiya da jimawa sai na cewa ya ce kai mana nuce ga ana rigi mai waye kan kayan oda ta ya ji mana samun kudi ya ji ma dan to wani anaka tarbi wannan gidan da to wani anaka tarbi dis da ne mu gidan shi dimi cha malan kurin sai a tattaro kurin sai tattaro talakawa a masallaci haka a tattaro mutane kurin talakawa kurin aje wata gawai wata gawai mun a dai kurin aje ko sai aka abinci iri iri kuma zo gida kurin ko a ce ko shi a sallame ko a sallame ko sai ku sai ma da hannuna ta daga an komi ba wani shekara ba ba shekara ɗaya ba ta da hannuna nake riski mutum ɗari uku kowa ya bashi bahun dawa kowa bahun dawa matsala mutum ɗari uku daga an komi ta ba wani wani shekara ba mutum ɗari uku tan ne tana da wuya a wata biyu a gaba wata biyu a gaba da hannun shi ke rubuta wani shiga magana kaga kace bai wata an yi kina komai akwai abin da wata iya kwani musu iyawa Allah saka musu alheri Allah shi kansa gaba da kansa kuma kowa ya mutu dukkan sun mutu tare ne shike sun barta sai muna magana dai Abu Talha radiyallahu anhu kenan yanzu Abu Talha wannan dukiya ce ya barta ga me ya kamata annabi annabi sa ta cikin araba ma dangin shi wa an abdullahi bin amr bin as radiyallahu anhu ma qala أقبل رجل إلى النبي, إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى قال فهل لك من والديك أحد حي قال نعم بل كلاهما قال فتبتغي الأجر من الله تعالى قال نعم قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي رواية لهما جاء رجل فاستأذنه في الجهاد قال أحي والدك قال نعم قال ففيهما فجاهد wannan ruwa da abdullahi bin abdul as ya bar labarin cewa wani mutum aqbala rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya huskanto ya tunkaru annabi sallallahu alaihi wasallam faqal wani mutumin ya ce ubayyuka ala hijratu wal jihad wal jihad rasulullahi ina maka mubai'a ala al hijratu wal jihad kan zai hijira daga inda yake kuma a yi jihadi da shi ya bar garin sai ci gaje kuma ya jihadi bisa billah yace nayi haka abtagil ajra min Allah ta'ala na haka dan neman lada a wajen Allah qal sai annabi ce wannan bawan Allah fa halaka min walidayka ahadun hayy shin a cikin uwayenka biyu akwai wanda yake daya a raye uwayenka biyu akwai daya a raye qala na'am yace eh bal kila ba ma daya ba kilahuma duka biyun suna da rai qal annabi ya ce to wannan abin da kake so ka je ka yi hijira da jihadi fatabtaghi la'ajra min Allah ta'ala kana yi ne dan neman lada a wajen Allah qala na'am ce eh kinne dan neman lada yake to qala take na an ko neman lada kake farji ila walidayk koma wajen uwayenka guda biyu fa ahsin suhbatahuma ka kyautata zamantakewa ka alaƙa da uwayenka can za ka samu lada sama da wannan a wata ruwaya wadda bukhari ya kawo musulun ya kawo lafazin da ya zo a can ja a rajulun fasta'adhanahu fil jihad wani mutum ne ya zo neman uzinin zuwa jihadi fi sabilillah sai annabi ce mishi a hayyun walidak uwayenka bi da rai ya ce na'am ya ce fafihima fajahid ka je ka yi jihadi ka yi ƙoƙarin nema kenan kai da kawowa hama a wajen kyautata ma uwayenka guda an ce nan kaga jihadi bale ba a yana bai akwai da ke a yana ba neman uzinin wa daya amma in zaɓi za ka yi su ne a gaba haka nan ba za ka bar su ba suna bukatar ka ta jihadi magana kenan ka tsaya a wajen su kai bakin kokarin ka za ka samu lada da ake samu a sharifi su ya kawo na magana akan hihikon biyayya ga uwaye akan jihadi wa anhu wata ruwaya ita mata abdullahi bin amr bin as yace annin nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها رواه البخاري yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa alwasil ba a kiran shi mai sadar da zumunci almukafi wanda an je ne shi ma yaje ana zuwa gidan shi ma je gidanka ramuwa ce yayi an kaje shi ma je wannan ba a kiran shi haƙiƙanin misali zumunta walakin alwasil haƙiƙanin misali zumunta na haƙiƙa allazi idza qata'at rahimu sada wanda idan zumuncin ya yanke shi ke gyara shi sadar da shi kenan wanda yake in ma an yanke shi yaje ba ba shi bai bada shine haƙiƙanin alwasil magana kenan na ja qata'at ma'ana bi talqaf wa ta shine qata'at ba rahimuhu ma'ana marfu'un kenan wanda zumunta in ta yanke shi ya gyara ta shi ta rahimuhu ma'ana marfu'un ma'ana rahimuhu sai wa an aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimu mu'allaqatun bil arsh taqul man wasalani Allah wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah muttafaqun alayhi aisha take bar labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ar-rahim mu'allaqatun bil arsh zumunta Allah yi ta a matsayin halitta tana rataye a jikin al'arsh tana cewa ga kalmar ta kunun man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah duk wanda ya sadar da ni Allah ya sadar da shi wa man qata'ani wanda ya yanke ni qata'u da Allah ya yanke alaka da shi na ce ruwa tana daukan khabar ko kuwa addu'a insha kenan menene ta kan doka tana ba da labarin matsayinta ita ga matsayinta ni duk wanda ya sadar da ni Allah ya sadar da shi duk wanda ya Allah ya gashi ko ko a tana roƙo tana iya zama addu'a ya zama addu'a Allah duk wanda ya sadar da ni Allah ka kayar alaka ka da shi duk wani kenan Allah Allah kan alaka ka da shi tana dokan addu'a tana dokan khabar wannan duk da baya mun karanta a baya da lokacin da ta zo tana neman makamin ayyuzu bika ko matsayin tana neman kenan tsari na a yanke ta Allah ya ta amma da baki yarda ba bi ishe ki ba in in sare alaka da duwanda mana sare da ke idan ki alaka da duwan ki alaka alaka da ke tace na ambala ce ta amince ka nan ko kenan Allah ba ya daukar labarin ko ko ta cigaba da addu'a kan haka nan shi ala kullu halin duk wanda yake zumunci Allah yana yanke alaka da shi ko na magana kenan an kuwa kasar da zumunci Allah ya kyauta alaƙa da shi domin sadarwa a nan an san maganar yin zumuncin yadda hatta da kwanaki da arziki Allah ke ƙara bawa haka yana akwai wani matsayi da Allah ke babawa mai sadar da zumunta kuma annabi iya cewa in dai gidan da suke sadar da zumunta ko da fajirai ne annabi ce ko da fajirai ne Allah ya ba ni gidan wadata ruwa ta inganta ka haka ko da fajire ne Allah bai barin haka nan zumunta da zumunci yace wa an ummul mu'minin maimunah bint al-haris radiyallahu anha annaha اعتقد وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله إني اعتقت وليدتي قال أو فعلت أو فعلت قالت نعم قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك أعظم لأجرك بقى متفق عليه أبن رواية تا ميمونة من المؤمنين مثل حارس إتا اعتقت وليدتها تا أنت وتبي وتا shine walida baiwa amma wannan yan tawo da tai lamun ta sa'adin nabi tabbata mun uzun annabi kamar yarsa zan kaza ba ta ga annabi ta ba annabi labari ba lamun ta sa'adin nabi sallama ba ta ba annabi uzun annabi ba za ta yi kenan bi sani ba falamma kana yawmuha allazi yaduru alaiha fi lokacin da yake iya juyewa ke mata ya je nan je nan ne to lokacin da turkin ta kwanan ta yazo da yazo gidanta qalat ta ce a sha'arta ya rasulullah ne ya takata wadda ya sura kamata kana baka ji baka san ba da cewa na yantar da baiwa ta ba gano kamar ba gano ba ta nan ba baka san ba cewa na yantar da baiwa ta ya ce a fa'alati hakkin aikata mana hakkin yi ko a gaban ne ta ce na'am kenan hatta yantar da ita ya ce ama kama ala kama ala ce ni a sani na ala inda in nake lau a tsaita a hawalaki da kin ba da kyautatta ga 'yan uwan babanki a kawal 'yan uwan babanki kana a azamin ajida ya yi girman ladaki musu kyautatta ya yi ladaki yantar da ita dindai na magana fadala ce ta sadar da zumunci ko wannan ruwaya bukhari ya kata musulmi ya kawo ta wa ana sama binta abi bakar siddiq radiyallahu anha radiyallahu anhuma قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت قدمت علي أمي وهي راغبة أفأسل أمي قال نعم سلي أمك متفق عليه أسماء بنت أبي بكر كما لابارن شوى قدمت علي أمي وهي مشركة annabi sallallahu alaihi wasallama ya arme ta kai ina ka haka ce ba ba ilwai mata ce ilwai sha ce ita asma ta yi hijira uwarsu amma ta azamun ba abuka bai tare abuka an ta na kamar abuka ya sake ta basta da da abuka ne ta zo madina wajen diyarta da da uwa da da da labarin ke ya tana wani matsayi daban ta neman agajinta daga maka ta zo madina amma ta har ta zo madina tana tana mushrika ba ta musulunta ba ba ta musulunta ba kuma nan ta zo ne fi a rasul annabi yana da rai kenan an ce anan lokacin da aka yi sulhu da na hudaybiya babu yaƙi tsakanin makka da madina kasa an samu kai da kawowa wanda ya ba da damar da awa ma ta shiga makka ka je ka dawo wannan abin kai da kawo ya sa musulunci ya shiga cikin makka kayan fatawan makka wannan harkin da aka yi na hudaybiya sulhu hudaybiya da aka yi kina a wannan zamanin ne na sulhu hudaybiya abin yawa kana sai kira ta samu dama ta zo madina wajen yarta shi ta zo ta ce ya rasulullah shi ta ce wannan babu ta da ta zo fasafitatu da zalama istafitatu ka zo neman fatawa wata zo amma kayan ta yi daga tambaya na zama ya rasulullah ce mishi qaddimat alai ummi baba ta ta zo wai raqibatun amma tana da bukata a fa'asil ummi zan sadar da zumunci kyauta ma irin ta uwa da ɗa zan bata tana mushirka ya ce na'am sili ummaki ki sadar mana ki kyauta ma babaki kaga nan shi na ka ce duka mahiyawa magabasa bai haka suke an wani abu ya tankaro kana tsoron kakkaca ɓota kakai ɓanna kayan ka yi kake fatawa masu mutum ya kare komi ya caba ce malam wani hukuncin gaza shi kuma daga ya kare daga ba ta fa'ida ma tambayi ya riga ya cabo kan shi gaba daya kuma zai ma tambayi kaida kamata abin da kake da shubha kan shi daga abin da haramun ne ko halaka ne kafin kai kake fatawa ba sai bayan ka kare ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce ki sadar da zumuncin babaki nan me ya karantar da mu cewa kenan shirka kahurci bai yanke alaƙa ta ma'aihi da ɗa ko ɗan uwa mara ɗan uwa mai Allah ka ce mana wa in jahadaka ala an tushrika bima suka bi ilmin fala tutihi ma mace wa sahibu ma fi dunya ma'rufa kenan kaga Allah ne magana abinda Allah yana gurin cewa in jahadaka an suka yi kokarin neman sakamakon kasan mushriki irin nasu annan Allah ta fala tutihi ma amma mace wa sahibu ma fi dunya ma'rufa ka yi kyautata alaƙa ta duniya kyautatawa da isani kenan uwan ko da mushrikai ne suna nan uwayen kace mushrikai ne ka yanke alaƙa zuwa ruka magana kawurcin su daban amma ce wannan inda misali ta kama kunni akan misali jihadi ko yaƙi wanda ba amma iya ma'ahinka kana dan shi ko da bai gada addinin ka ba dole kama isa kuma annabi sallama hatta da dangi ba ya uwaye ba zumunci arrahim aqida ba ta raba ba ta doke isan dan wannan wa iya nan dan uwanka ne iya da haƙi bangaren dan uwantaka haka ma'ahi ko da bai gane addini ba kakka yi adawa da shi ka yanke alaka da ma'ahin da dan bai gane sunna misali a aqida waccan daban wannan kuma na haƙi har yanzu iya na kanka magana kenan sai qauluha raqibatun da tace uwa ta tazo kade mata alayya ummi wa mushrika ko da tace rasulullahi kade alayya ummi wa raqibatun me arraqiba ay tami'atun indi tasaaluni shay'an tazo tana kwadan in bata wani abu daga wajena qila wani yace a kanat ummuha min an-nasab wa qila min ar-rada'a wa sayya al-awwal akwai a sanata wata ce uwa ce ta matar saba ke wata aheta ko ku uwa ce ta sharewa ce magana farko ce gaskiya magana ko wata ce ko ta aheta ba ta rada ba ce wata ce ta ta aheta gaskiya magana abin da inganci kenan yanzu sai wa an Zainab الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت رضي الله عنه وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقن يا معشر النساء ولم ينحليكن قالت فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأتيه فسأله فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم فقال عبد الله بل ايتيه أنت فانطلقت فإذا مرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت علينا محابة فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن مرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما ولا أيتام في هجورهما ولا تخبرهم أنهن فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما قال امرأة من الأنصار وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي زيان به قال امرأة عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة متفق عليه abin da yake wannan hadisi na Abdullahi bin Mas'ud Zainab a sakafiya mata Abdullahi bin Mas'ud take bada labari take cewa qala rasulullah manzon sallallahu alaihi wasallam manzala yace kamar wa'azi ne yace tasaddaqana ya ma'asharan nisa wa la min hulikun ku yi sadaka ya taron mata ya jama'a mata ku yi sadaka ko da da kwandagen ku ne ko me ku yi sadaka qalat ta ce jin haka sai ta ce faraja'atu ila abdullahi bin mas'ud sai na koma gida wajen mijinta abdullahi bin mas'ud fa qultu law na ce mishi innaka rajulun khafif dhat al-yad kaga kai mai gida baka da abin hannu talaka ne baka da abin kirki kana kaga iyayewa mataka ta yi ga kudi can da ma akwai mace ce amma ta yi mijin kudi ta yi shahadi suna samun hakan ta ce kai mutum ne mai karamin kari shi mai ɗan abin hannu kaɗan ta to gashi wa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amarna bi sadaqa annabi manzo manzo sallama yau ya mana umarni mu je mu sadaqa kuma za a yi abin na aikace tunda shi aje ayi kai mun yi za ta yi ta ce fa atihi amma ka je ka iske shi fasalu ka iske shi ka tambaye shi fa'in kana zalika ya juzi wa anni in ya halitta in doki sadaka ta in baka ko wannan yaran kusa mara suke rikewa in ya halitta in yi wa illa in wala ji suke in bai yi wa bai halitta in baka sadaka ta sarrafatuwa ila gairukum zan ba wasu wani ba ku ba kishi da ko yara suke rikewa marayu kenan tana nan fatawa ya tambaya kaga nan ba ta yi ba sai ta tambaya yayin haka haka halin suke kaga maza da mata haka halin suke ta tambaya faƙala abdullah bal iti an ci a kije kima je da kanki je kima ke je ki tambaya su ba shi da ba ki je da kanki tambaya shi bai je ba ya tura ta ta tambaya ita wannan labarin wannan labarin ita ke wannan labarin take ba ita labarin da kanta ke labarin ita zama ita wata abin ita take ba mu labarin abin da kai ita take ba labarin abin da ya bukana gare ta da kanta ke ba labarin tace da ya wada haka fantalaqat sai na kama hanya zuwa ina zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam tace fa idza maratu ina zuwa fa idza mana fuja kurin sai da iske wata mace cikin ansar ita ma a kohar manzon sallallahu alaihi wasallam hajati hajatuwa ita ma abin da ya kai ni shi ya kai ta zama ta so ta yi sadaka ga mijinta ga mai gidanta sai take ba labari na matsayin annabi salama tace wa kana wa kana rasul salama ad ulqit alayhi ma ba annabi Allah ya sa mishi kwarjini baka san ya tsoron suke tsoron kana ga tsoron gaba da gaba da shi kuma tace annabi Allah ya ji ha mai mahaba shi mana kwarjini kana kana ya taka ya taka maka huska kamar kana tsoron shi kana shayin shi ta ce muna koha kin sun kasa shiga sun kasa na uzun annabi sun je su magana kai tsaye ba fa kharaja alaina bilal sai ga bilal ya wuto shikenan fa qulna lahu muka ce ma bilal ita rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbiru kai iski ka je manzon sallallahu alaihi wasallam ka bashi labari anna mar'atayn bil bab tasalani gaske manzo Allah ka bashi labari akwai wasu mata guda biyu a kofa wasu mata guda biyu suna kofa suna tambaya ka ya rasulullah suna da fatawa suna tambaya a tujzi'u sadaqatu anhuma ala azwajihima wa ala aitamin fi hujurihima ka tambaye shi kuma suna tambaya ya halitta su bada sadakar su kan mazajen su da wasu marayu da suke kulawa da su in cikin gidansu suka ciyar da su ya halitta su haka amma suka ce bilal wala tukhbiru man kaga kusuwa kaga kusuwa yi kaga mai kusuwa ne suka tambaye kun ga kake tambaye kun ga fatawa kaga bashi labari su wane ne suka suka tambaye kun ga mai kun ga fatawa kun wala tukhbiru man nahanu man nahanu kaga bashi labarin su waye mu wasu tambaye to bilal tace fa da khali bilal ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bilal ya shiga wajen manzon sallama fa sa'alu yawa annabi tambaya akan watan tambaya tasu wasu mata guda biyu a kofa suna tambaya ya halitta su yi sadaka ga mazajensu da marayu su kasansu faƙala lahu rasulullah sallam man huma annabi ban bilal su wane ne shi ko ta sun tafi kai kai su kai kai su wane ne kaga bashi da bai ko su waye kun ga tambaya kun ga fatawa kaga mai ko su wane ne to ana annabi sai tambaya man huma su waye ne mata kaga annabi dole ba mun annabi na kuma a nan gaba ne idan a nan tambaye shi ya ce ba annabi amsa annabi tambaya su wane ne ya ce imratu min ansar wa zainab da wata mace cikin ansar kai musamman mata ba wata mace cikin ansar kuma da zainab sai faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu zainab bihiya a cikin zainabin wace ce kina akwai zainab da yawa a cikin madina ai zainab hiya a zainabin wata zainab kin ce cikin zainabobin wata zainab kin ce ai zainab hiya qala imrat abdullah mata abdullah fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahumma ajran annabi kin ya tabbata musu sadakar su suna da ma hawata fatala liga musu suna da lada biyu ajrul qarabati wa ajrus sadaqa ladan kusantaka ko dangantaka ko zumunci da ladan sadaka ken lada biyu ne makina shi da gani ake kan hujja kenan ya halitta mace ta ba mijinta sadaka abinda ake sabani zakawa to zahirin wannan hadisin bai kebanta zaka ba kenan tunda ita mace ba wajibi bane ba ta ciyar da kai tana iya baka zakarta dogon ta kai waje tana yi baka to illa wata tana gudun da baka kuma ka je ka mata kishiya eh akwai wani matsalai ta baka ka je ka mata iduwa ha shi ne matsalar su mata wannan shi ne ta muka taurin isa a wani shi kuma da gaske ne shi ba tambayar da yake baban shi da baban shi Allah ba shi hali iya kowa kyauta kowa to yanzu zai biya ma wal haji na ma'uban ya ji haji a uwace zai biya haji a ce zai biya ce to shi abin da ke so shi kudin tsoho shi amin almeci almin zai amin kudin shi kudin amin almi ita kuwa biya da makka ta ce a yi samun baka biya mashi baka biya mashi kuma ta ce fati su yawan magana ka biya ta ba magana ka biya mashi eh ba magana ka biya mashi shi kun ci kun tsohuwa mai ka shi wani ta tsohuwa ya san sabuwa shi tsoho shi ne tambata da ke ya zai mana ita kowa da haƙin shi ko haƙin shi ne shi tsoho baka mai ka so eh aka mashi kun ba sama Allah bane ba baka masa daya tun sama Allah tace ba so ba so ayi abin da Allah ya kuma yadda mai ko ya kai kai kamata ya kamata kamata ka kai ta hajinta shi kai shi bi arman shi kullum wannan ba wannan ko ta tsine maka Allah bi Allah bi tsine maka ba tsine maka haƙi ne ya haƙi zan haƙi ko ka haƙi shi eh sai bayan wannan wannan ruwaya sai wa ana abi sufyan bin harb radiyallahu anhu fi hadisi tawil fi kasata hiraqal wannan akwai ruwaya mun taba ganda nan hadisi ne dogo ne na hiraqal na Abu Sufyan lokacin da aka aika ma hiraqal annabi ya aika mai takarda aka mai takarda zuwa da kira lokacin da ya fara bayan Hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika kira zuwa ga sarkin Farisa ya aika takarda zuwa ga sarkin Rum ya aika takarda zuwa ga zuwa ga sarkin Masar ya aika ga ga sarakuna lokacin nan an yi sulhu Hudaybiya zikir ya nuna kenan ya samu dama abokan adawa na kusa ya ya zama su lahiya zuba magana yaki lokacin da awa kuma ta kai duniya su kuma da awa musulunci ya tsike kai duniya kuma yanzu annabi zai ya ya da awa ta huce maka ta huce kewayen su da suka an kai sautu duniya daban an kai mai kisara na farisa ta ka annabi turu mutum na musamman ka kai mai ka gaya mushi asalin mutasalin mai muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwa dai takardar da mishi na cewa ka daga muhammad manzo na allah zuwa ga shugaba na farisa ka mai ƙauya ka samu lahiya idan ka kahurce duka zinihin jama'a ka akanka haka ya aika ta zuwa ga hirakan na rum an ta kullum akwai umarcin jahili ko kahure ne akwai umarcin jahili da mai ilimi jahilin ilimi shi kisara jahili ne alalai ne anan ne ne bisa ba wani ta yi anan ne ne kurin gangariya ne bauta wuta ne anan ne ne kisara ana kai mai takarda sai ga shi abin da ya bata mai rai ya ga an mai kaman an mai kaman kaskanta shi da aka sa min muhammadu rasulullah shi ga a sa za a mai takarda a sa sunan muhammad shi ba sa sunan wani yana shi da farasawa zuwa kisara da ya ga a sa wannan muhammad kuma zuwan allah kuma da barazana ya kama takardar sai cira ya cira ya ce ni balarabe zai ma wannan takarda balarabe damacin zai abinan laraba basu da ta kima duniya a musulunci zo musulunci ba laraba kima shi na urbin khattab an je shiga an kama yaƙi ya ce betul makadis an je sa hannu da jijiyar su suka ce a su busa sa hannu abubakar shi ne shugaban kwamandakin tahiya da budewa na kwamandakin suka ce abubakar su ba za su shiga ba suka ce a kawai musu busa sa hannu da wani mabiya haida babban sai umar ya zo tun daga madina ya ji can a sa hannu da shi umar ya taso tun daga can madina za shi batar makadis don sa hannun yarjejeniya tsakanin musulmi da ahalar kitab to a hanya umar abin da ake dabba guda ce in yi hau shi yaron guda shi hau haka suke baki baki suke an zo shiga sai turkin yaro ne a sama umar a ƙasa abubakar ce ce haba ya halitta rasulullahi yau shi za mu shiga kana ƙasa abin ba a ƙimin wannan ƙasa don mutane a ganga ƙasa ya ce aha ya aba ubaida da ƙwal hagaruk ta ba ubaida kakci da magana haba kai da kanka kai da magana ya ce mu ce mutane na kan adila ce mu mutane kaskantattu Allah ɗauka mu da musulunci ce lamta gana zai tabi gari ta da sanar da inda zamu nemi matsayi a duniya ba da musulunci da Allah Allah karya mu islam shine gabar komi waye mu waye ni wannan addini shine gabar komi ne ne ita tsawatarwa kenan musulunci ba laraba kima a duniya to kisra a wancan zamanin kana adocha duniya ko daga shine hirum falsa da rum wani ba maganar larabawa duniya ko rum farisa ce bangare guda bangare bangare guda rum turawa shi yasa kisra ga abun akwai reni wai kama ya cira yace ni za a ma takarda irin wannan wai shi balabe shi na yace ba shi ce maza maza a ji a kama shi a ji a kama Muhammad a kama manzo Allah ga Madina a kama shi ya bada umarni a kama shi aka zo aka bani labari ga abin da ya wakana ga kisra annabi ce man zaka mulkahu annabi ce ya cire mulkin shi ya gama yawo wanda da ya cira tun mulkin shi ne cira ɗaki annabi ya zo ba annabi labari iya zauwa ya ga wakilai sun zo daga farisa sun zo madina cewa ubangijin amarana rabbuna amarana rabbuna suka ce ubangijin ya mana umarni maza mu tafi da kai ka amsa kira annabi zai kai kan shi annabi kina kai kai kan shi ba ma bai bukata to mai sojina ko ga kashe kai kanka gurin eh haka ubangijin sai yace maza ka je to an ji annabi sallama duk da kahurcin su abamun da ya bata annabi ya sifar su gurin an aske gemu ba shi kashe baki duru annabi ce mana amarku bi hada wa mun kuna wannan wani saboda wada abu mana amarku ba suka ce amarna rabbuna ubangiji mai ce mi hakan gashi baki duru amma ba gemu ko daya a takaice annabi ce tun za abin da za a yi ku je a ba su masabki su sabka daga baya in sahiya ta na ba ku amsa na amsa kira za ka wasu masabki suka sabka ganin Allah na wayo a nan sirar salama ya aka kira wasu suka zo suka zamana ya ce ubangiji naku da ya turo ku mai gidanku jiya cikin dare ɗan shi ya kashe shi ku diba madina ku diba iran ku diba farisa wurin diba nan ke wurin nisan wurin kuma ce daren jiya ba na kasa labin ya wuce hankali ya wuce magana haka ta gaza shi ce ya ce cikin daren jiya ɗan shi ya kashe shi ta kuma na magana shi da agogo shi ma babu shi an kashe shi ya zaka idan ba magana ba magana amsa kira aka ce har suka koma bakin busara bakin iyakarsu bakin iyakarsu da da da hijaz ta yi kwanaki ce shi sarki musa wanda ya ba su abin ya ba su ɗaya kisa taho shi bai labarin wancan ya mutu suka misali a ci aiko daga lagos a ji alit misali har suka zo bakin iyaka shi gwamnan kangola bai labarin tutunubu ya mutu haka da misali eh shi na kangola bai labarin tutunubu ya mutu shi gwamnan daga can alit aka wasa labari daga kashi kilo dubu nawa kina annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su labarin mutuwa kuma haka yawa kana kaga wawa shi jahili da ku amma shi hirakal shi muke bugun labarin shi shi dake shi mai ilimi ne da aka mai takardar ya karanta ita to iya so in aka samu wani wanda ya san karkara yake da alaka da wa'annan mutane wanda aka takarda wannan iya san ya ga wani wanda yake da alaka da shi lokacin da shi kuma ya zo kewaya ran gadi betan ya zo wa Allah godiya ya ki da ya ci da ya ci rumkin nan na alimin na gulubtun rumkin nan na galaba kin ruma akan akan fadarsa wannan ya zo ya wa Allah godiya kamar haji ce zo da ta karkare ta tunda ya zo nan yanzu iya dama na kai mata kaddai ya ce aka samu mai dake alaka da wannan mutumin da takadda iya san shi a mai a mai tagiya ana nan sai ga Abu Sufyan iya iya kawunin shi yanzu ba iya shugaban tawaga ta Qurayshawa da ta huto daga Sham dan shi dama shi madugu ne usman shi dama madugu ne habadaram haka habadaram ya ya hoto daga shine da da kayan shi dama madugu ne usman ya san hanya sai ce aka samu wanda wanda sai wannan abun hega abu usman ya hoto daga sham su kuma ya ta madina ya mu karkara ya mu karkara ta ta zamu ce ta qudus dan sham haka gaban take haka kenan sai sun biyo da karkarar sai aka zo da abu sufyan hadal hiraka to shine shi kuma ya karanta a wannan abin shine aiki mai tambaya wannan guda goma da aka tambaya waye wannan a cikin ku me matsayin a cikin ku yake tambaya sa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam wanda idan mai tambaya wa Abu Sufyan da ma da yawa dan sarakuna ne dan wadi da kare da gaba daya a ciki akwai wannan bayanin na cewa fama za ya amurku bi shi ne ce an hiraqal qala li Abu Sufyan duk wannan tambayoyin da ya mishi wanda ya taba dan dan sarakuna ne suka ce ya taba ƙarya suka ce ya duka na yake ana ne ce a cikin abin amsa ke bashi yace kun ce ba dan sarakuna bane ba inda dan sarakuna yace iya neman gadan baban shi kun ce ku taba jira bashi da ƙarya ba yace tun mutumin da bai ma ban mutun ƙarya yin shi zai ma Allah ƙarya kisra ka zama ne ba cikin duniya ke bada to duk karshe dai kenan kisra cikin abin da bayan sun ga musu halin gaba daya sai musu tambaya fa ma za ya amurkum bi shin bawon Allah umarnin me yake muku shine qal qultu abu sufyan yake cewa he nace mishi yanzu zai zai fita take ba labari he nace mishi ya qulu iya ce mana ibudullahu wahdahu wala tushriku bi shay'a ku bauta ta mu Allah shi kadai ka ku ga mu Allah da komi wa turku ma yaqulu abaukum iya mana ya ce ku bar abin da uwa muske na kafirci ku bar irin abin da uwa muske ko na kafirci ku bari wa ya amuruna bisala ya wani amurin da mai sallah wa sidiki da yin gaskiya wa afa da kame kai wa sila da sadar zumunta ka kira annabi ya tun hukuki da wani umarnin to a shirya da ya kare kaf sai abu sai ke ce hiraka da kicin busfiyan wannan abin da ka faɗa akan wannan bawan allah in dai yanda ka faɗi haka ne sai ya mallaki kalkashin wannan kawahuwa ta ba sun mallake shi shi ne mallaka sani kawata wannan ya mallaki kasa kawata ya ce wallahi inda na san zan iya kai gare shi in iske shi da na wanke kawashi na sha ruwan karshe fitina ta mulki da mun karanta kisa shi wanda ya zo ya taro da ya bar himas ya zo cikin garuruwan nasu na da ke mulkin wata wada sai aka kira duk wani mai hudi a cikin daular rum aka yi ban taro na manya ba talaka a ciki ya manya aka shiga fale ya ce amma a riye duk uhu a riye ko ta kwan kashe ko a ci a riye nan sai da aka ce ko ta kowa kowa zo kasa cikin sal ya ce musu akwai kwanan wa cikin sal bukari akwai wa cikin sal bukari ya kan wa cikin sal bukari sai ya ce abin da tambayi ina ga kuna son gaskiya kuna son mulkin ku ya dawoma kuna son rabauta ce to ku yi imani da wannan bawan Allah wannan manzo kur shine gaskiyar magana ayya wannan kalma akai ci za a watsi a mai sharrin abu suka watsi to da mai sai are kowa ko ya kowa ta kowa are yace ku dawo ku dawo ku dawo ce dama na ya haka ne dan jarraba imanin ku da addinin ku ashe kuna da imani muna nan kan addinin shi kuma yin da mulkin shi ko dan kasa mai shari raba shi mulkin shi shadan wa yayin da zai jarba imanin sa ashe kuna da imani shi ma iya nan bai da kibai da ban shari'a ban Allah a takaice lokaci yago to Allah kai mu da san gaba sha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh